إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر رانا الله دي sha biyu ga watan zulqa'ada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da lissafin sha biyu ga watan yunin shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset na shida insha Allah kuma na ƙarshe cikin wannan takaitacciyar jeren giya da muka yi mata take da haƙoƙin malamanmu a inda muke tattauna matsaloli wanda suka shafi irin bayanan da malamai suka yi akan irin haƙoƙin da ya kamata mu riƙe dangane da mu'amala da malamanmu wajen mutunta su da girmama su da yi musu nasiha da yi musu fatan alkhairi da addu'a da gyara musu kurakuransu cikin mutuntawa da nasiha da yi musu fatan alkhairi idan ba manta ba muna kan gaba ta goma sha hudu wadda malam ya kira ta da suna tambihu shekhi idza akhta'a wa tadhkiruhu idza nasiya to kafin mu shiga nan ina so in yi wani gyara da ya faru a cikin karatun na da tun a darasi na farko a inda nake kwatance game da wato rayuwa da ta yi albarka sai muka ambaci al'imamu annawawi rahmatullahi alaihi yahya ibn sharaf ibn murri sai na yi tuntuɓar harshen cewa ya rayu ne shekara talatin da biyu wannan kuskure ne kai tsaye al'imamun nawawi an haife shi ne shekara ta ɗari shida da talatin da ɗaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya rasu ne shekara ta ɗari shida da saba'in da shida a garin su na Nawa inda aka haife shi wani ƙauye kusa da birnin Dimashqa don aka lissafa za a ga ya rayu ne kutankucin shekara arba'in da biyar a duniya insha Allah wancan kuskure na ne akwai mutum biyu da suka mun message musamman don su gyara wannan kuskuren ko wani mutum mai suna Malam Garba Ahmad daga ɗan dago Allah ya saka mishi alkhairi sai kuma wanda kun san shi dan uwa ne a nan aji yake duk da yanzu baya zuwa saboda ya koma gida shine Malam Abdul Abdulhakim Ado wani ɗalibi ne a wannan makaranta a nan aji yayi karatu a nan ABU amma mutumin wudil ne akan Allah ya saka musu alkhairi gaba ɗaya ba shakka wannan kuskure ne daga bakina na to sai mu koma cikin inda za mu tashi gaba ta biyu a wannan guri da yake cewa wato yi ma malami faɗakarwa idan ya kuskure da kuma tuna mishi abin da ya manta idan aka ga malami ya zo faɗan wata magana ya manta ko ya kuskure wanda ya bayyana cewa kuskure ne to yana daga cikin nasiha da mutuntawa da haƙƙin shi da ke kanmu mu ɗalibai shine mu nuna mishi wannan kuskuren cikin lalama cikin abin da muke ganin ya dace maslahar da ta dace kamar da muka ambata a ranar za a duba yanayi da irin mutumin da irin ɗabi'a satin da mun san malamanmu mun san ɗabi'unsu kowa akwai yadda ya dace a yi hulɗa da shi wajen irin wannan gyaran yadda zai zama ba a ɓata biyu ɗaya ba ta gyaru ba za a duba menene maslahar da ta dace inda yake cewa liyakun laka akhi at-talib fi adabil khalifati umar ibn abdul aziz ma'a murabbihi Salih ibn Kaisar hina qala la yace ka dauki izina kai tsallake ina ne kullu ibn adam khata farkon gaban ne kenan ko kullu ibn adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun aw mun karanta nan fa ko mun karanta wannan mukaddimar da yi yes liyakun laka akhi at-talib ya kai dan uwana dalibi ji wannan bawan Allah wannan malami yake cewa ina horanka da ka dauki izina kai koyi da irin abinda al-khalifa Umar dan Abdul Aziz khalifan nan daga cikin sarakunan Bani Umayya wanda shine halifa na biyu mafi shahara da adalci a cikin sarakunan Bani Umayya bayan ainihin Sidna Muawiya wanda shi sahabi ne kuma ya fi wannan daraja amma a cikin sauran halifofin ana ziga Umar dan Abdulaziz duk da halifancin shekara biyu ne kawai ana ana ana ambatan shi saboda alsairansa da irin gyare-gyare da ya kawo a tsarin shugabancin da ya rasu a shekara ta ɗari da ɗaya ko kuma bil ahara a ce an kashe shi domin an yi poisoning din sa ne Allah ya gafarta mushi to lokacin da ya yake matashi kankani yana yaro yana tare da wani malaminsa wato mai koya mishi tarbiyya shine Salih ibn Kaysan Salih ibn Kaysan al-Madini babban tabi'i ne ya ma taba ganin Umar dan Khattab yana da malamansa irin su Urwa da sa'o'insu ya rasu a shekara 140 bayan hijira yake cewa hina qala lahu yayin da Umar dan Abdul Aziz yake ce ma wannan malami nashi kaifa kanat da'ati iyyaka wa anta tu'addibu Allah shi gafarta malam ya ya kake ganin irin da'ar da nake maka irin biyayyar da nake maka sanda kake koya min karatu qala yace ahsana da'ati ina kallanta a matsayin da'a mafi kyau qala sai yace to fa'ati ilal ana kama kuntu uti'uka to yanzu ni ma ina so ka mana biyayya yadda nake maka a baya khud min sharibika hatta tabduwa shafataka ka datse gashin bakinka har sai an ga labbanka mutumin ya bar gashin baki haka har yayi yawa ba a ganin ma leban bakinsa wa min thawbika hatta tabduwa aqibaka kuma ka datse tufafinka har a dinga ganin wato abin nan dinka din duniya ko kwabrinka a dinga ganin abin nan din duniya shine aikin ko a ta yi nan ma ya saki tufa yi mishi wannan nasiha kaga cikin mutuntawa cikin sanin ya kamata da ce mishi kai baka aiki da iliminka kai wani irin abin nan ne dama an ce a tufa dan malam ka aikata aikin shi kai baka sa annabi ya hana jin tufafi ba kai baka sa annabi ya ce a datsa gashin baki ba in kai mutum wannan ba sunan shi nasiha ba wannan sunan shi at-ta'ayyir mulakantawa wata kuma a cikin mutane sayyidina ali radiyallahu anhu ya daga cikin wanda Allah ya jarabce shi da mabiya marasa kan gado waɗanda suka zama khawarija suka zama fitsararru da ya zo ta yana nasiha bayan ya gama nasiha akan cewa na gaya muku akan wannan al'amari na shugabanci mu ba a hankali kaza kaza kaza kaza wani dan kalakatu a wajen miƙewa ya ce mishi ba wani nan kai ka ziga mu muka shiga wannan abin yanzu kuma zaka zara kanka sai na aljiga da kanka ya ce shi kabba haka Allahu min mutakallimi Allah wadaran irin wannan magana ta to karka zama mai irin wannan gaunin da galasi da kokarin kure ai malan ka kawai mana kaza yanzu ko baka yi wannan baya daga cikin ladabi sai a ba hanya mai sauki yanzu wannan inda ya so mai rashin mutunci sai ya ce ai ka zama ma dan bid'a baka aiki da sunna ko kuma sai ya zo cikin mutane ya faɗa ya kama sunan shi ko ya faɗi siffar da za a gane shi Allah shi kyauta wannan magana tana cikin tafin uyunul akhbar na ibn qutayba wa qala ibn wahab abla ibn wahab ibn muslim al-misri wannan babban malami cikin malaman kasar misra wanda ake mai kirari da cewa jama'al fiqha wal haditha wal ibadata ya hada duka guda uku malamin fiqh ne malamin hadisi ne kuma zahiri ne ya rasu a shekara ta 197 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban ɗalibin maliku ne huwa min kibari talamizi malik ya yayi karatu a gun maliku dan Anas Allah ya gafarta musu gaba daya shine yake bada labari yake cewa sami'tu malikan su'ila an takhlili asabi'ir rajulaini na taba ji imam malik an tambaye shi game da hukuncin mai alula ya sanya ya tsaye shi tsakankanin fil wudu'i ya sanya ya tsaka tsakankanin ramuka ramukan yatsin kafa tsakankanin su ya dinga diddirzawa ina hukuncin haka faƙala sai ya ce laisa zalika alal nas maliku ya ce wannan baya cikin abin da yake dole sai mutane sun yi qala ibn wahab ibn wahab to yana da wani ilimi sabanin wannan yace fataraktuhu hatta khaffa an-nasu aw insaraf sai na kyale imam malik har sai da mutane suka ragu ko kuma duk mutane suka kama gaban su fa qultu la sai na ce mishi indana fi zalika sunna Allah shi gafarta malam mu ko muna da hadisi akan haka ma'ana daga ƙasar Misra na taho da wata riwaya ta shafi wannan faqala wa ma hiya sai maliku yace mecece wannan riwaya qultu sai nace haddathana layth ibn sa'd wa ibn lahi'a wa amr ibn al-harith an yazid ibn amr al-mu'afiri an abi abdurrahman al-hubli an al-mustawrid ibn shaddad al-qurashi qala sai ya kwararo isnadi ta hanyar layth ibn sa'd da su ibn lahi'a zuwa ga al-mu'afiri wanda yana da hadisi ma cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah har zuwa kan wani sahabi mai suna al-Mustawrid ibn Shaddad sahabi ne wanda ya zo na kasar kufa imam muslim da al'arba'a sun fitar da hadisan shi qala wannan sahabi yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yudliku bi khinsarihi ma baina asabi rajulai rajulai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cuccudawa da karamin yatsa yana cuccuda abin da ke tsakankanin yatsun kafafunsa wannan hadisi al-Imam al-Baihaqi ya rawaito shi a cikin As-Sunan al-Kubra haka al-Tahawi a cikin Ma'ani al-Asar kuma hadisi ne isnadi ne tabbatacce ya ga Maliku wannan da wani ne zai zai ko dai ya koma gefe ce daliban da Allah ku rabu da shi ashe ma ana zuga shi ma kaji wannan karatun ma bai masu gashi mun sani wani haka zai wani kuma a nan take kafin malamin ya ƙara ba da fatawa zai ce a algata mana akwai gyara wannan magana to wani saboda dan adam sun ka gaya mishi wannan in ya kullace ka to ka shiga magana zai maka mummunan kulli mummunan kallo ko kuma ya ki karban gaskiyar kaga ka ka ka tayi shedan lalatar da shi ke yace qala malik inna hadha alhadith hasan malik yace ai ko wannan hadisi yana da ban sha'awa ba wai hasan anan na musallam وما سمعت به قط إلا الساعة ما مالك ديك باوان الله ne mutumin kirki yace wallahi ban taba jin hadisan nan ba sai yanzu kaga shi akwai hadisan da maliku bai san su da gaske gashi itrafi in ya zama akwai wannan to shi akwai wani wanda bai sani to ba lazimi bane za a ce da hadisin da maliku bai sani ba yana ba hadisi ba summa sami'tu ba da zalika yus'alu fa ya'muru bi takhlil al-asabi daga baya kuma da aka tambaye shi sai ba da fatawa yace lalle ana yin abu ana iya wannan labari yana cikin taqdima ne ba muqaddima ba sunan littafin taqdimatul jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim ibnu abi hatim ya littafin shi abin introduction littafin shi na al-jarh wa ta'dil sunan shi taqdima wa haka wa haka abdurrahman ibn mahdi babban malamin na abdurrahman dan mahdi rahmatullahi alayhi ya hakaito an shekhihi ubaidillah ibn al-hasan al-ambali daga ubaidillah ibn al-hasan ibn al-hasan hasan nabi bisad wani alƙali daga cikin malaman fiqh da hadisi wanda ya rasu a shekara ta 168 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qailan yace kunna fi jinazati mun je wurin wata sallar gawa aljinaza ana cewa jinaza ana cewa janaza akwai tattauna da malamai suke akan ina ne ya kamata a ce wannan uwancin in an ce jinaza wato duka procedure procedure procedure na yin sallayin tun daga wanka da sallah a yin likafani da zuwa makabarta daga ana ce mashi jinaza an ce kuma janaza to ita kuma gawaki to kunna fi jinazatin muna wajen wani harkar kamar a ce rufe gawa kenan ko ko mun je jana'iza kamar yadda muke cewa da wasu aka ce an je jana'iza to an je yin wannan ibada kenan to a wajen wannan jana'iza fa sa'altuhu an mas'ala sai na ga malami na jabra ma dan mali sai na tambaye shi algama ta malam me zaka ce game da kaza fa zalata sai ba na amsa sai ya kuskure fa qultu lahu sai na ce mishi asbahaka Allah Allah ubangiji ya gyara aikin malam alqawlu fiha kaza wa kaza Allah ya ta malam amma fa abin da yake daidai shine kaza da kaza da kaza yi malamin bayani fa aqraqa sa'atan sai malamin ya shiru da dan kankanin lokaci ثم رفع رأسه فقال sannan sai ya dago kanshi sai ya ce idan arju'u wa ana sagir yace to zan koma idan da na ki karban gaskiyan nan to na koma makaskanci ce li an akuna zanaban fil haqqi ahabbu ilayya min an akuna ra'asan fil batil yace wallahi in zama ni ne na karshe da baya a wajen riko da gaskiya kamar yadda bindi yake a baya ya fi mana alheri fiye da zamani ne akan gaba wajen riko da barna wannan magana tana cikin tazibu tarihi na ibnu hajar kaga ya aishi gaskiya da dalibin sa ya gaya masa duk da sai da ya yaki zuciyarsa wajen karba qala abubakar ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi mai ahkamul qur'an Allah ya gafarta shi duk malamin nan da maliki yake cewa akbarani muhammad ibn qasim al-usmani annahu hadara majlis shaykh abi al-fadl al-jawhari fa qala fi majlis lahu an zo wajen wani karatu sai wannan malami yake cewa innan nabiyya tsallaka wa zahara wa ala shi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya taba sakin aure ya taba yin zihari ya taba yin ila'i fa qala lahu tilmiduhu al-usmani shi wannan ɗalibin nashi Muhammad ibn Qasim al-Uthmani sai ce samituka taqulu Allah shi gafata malam naga kana cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sadaqata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin ila'i wato ya taba yin matan shi yaji wannan gaskiya ne wa tallaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sadaqata kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taba sakin aure gaskiya ne wa qulta bahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma da kace annabi yayi zihari wa hadha lam yakun kai da Allah wannan bai taba faruwa ba wala yasihu an yakuna kuma ma bai dace a ce an danganta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka da anna zihara munkarun min alqawli wa zura wa zurun to da shi zihari magana ce a bar kyama yashishiyar magana ce kuma ƙarya ce keke da keke zuki ta mallaci kamar da Allah ya kira ta wa innakum lataquluna munkaran min alqawli wa zura lalle ku masu yin zihari masu kamanta matansu da iyayensu mata ta fuskar kwanciyar aure ku ce in sun yi kaza kamar sun yi da iyayensu da wannan muguwan magana suke faɗa kuma ƙarya ce dan ba iyayensu bane in ummahatukum illa allahi wa rabbukum iyayenku sun wanda suka haife ku wannan kuma matan ku ne halaccin ku dan me za ku hada ku kwatanta to kaga muguwar magana abin yasarwa to bai dace ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗalibi ya mishi wannan gyara yace wadhalika la yajuzu an yaqa min annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai dace annabi haka ba fa dammani ila nafsihi wa qabbala ra'si malamin da yaji dadin wannan gyaran sai da ya runguma dalibin ya sumbanci kanshi wa qala li yace anta ta'ibun min zalika ana ta'ibun min zalika jazakallahu anni min muallimin khaira yace na tuba na na janye wannan magana Allah ya saka maka da alkhairi yau kai ne malami na ka koya mana alheri wa fil yawmi tali inda ma dakhaltu al-jami'a qala li marhaban bi muallimi wafsahu li muallim shi kenan daga nan sai ya dauka shi ma sun zama malaman juna kenan ko sun zama akran kenan ci barka da zuwa algafatu malam kai jama'a ku buɗa wa malami na ya samu wurin zama wa izgiri ba yana ƙara girmama shi to kai kuma ka dinga roƙon Allah kullum a matsayinka na malami Allah ya baka damar karɓan gyara ya amurka don ba ƙaramin fatahi ba shi musamman a wurin wanda kake ganin bai kai ka ba kana malamin islamiyya kana malami a makaranta ko lecturer ko wani babban malami da ake ji da kai ko kuma kai kake ji da kanka sai wani kawai zai maka gyara wanda bai kai ya kawo ba yaro kani a islamiyya sai maka wani gyaran wani abu wanda ya kamata a ce ka sani dan adanci ne ka manta ko kuskure ko kuma kwata-kwata baka sani ba ko kuma irin zamanin da leke leke yaran nan su leko abin da baka leka ba to kai kokari ka karba kan ka zauna lafiya zaka iya jin wani daki da wata kyama shedan zai fara zuga ka cewa ka makka a ce yanzu kamar waɗannan ne za su gaya maka abin da baka sani ba to yi kokari kar ka bari shedan ya ainihin cutar da kai yace wal hazara akhi talib ina jan kunnanka ya kai dan uwana dalibi alhabib masoyina min suluki muridi shuyukhil quburiyyin min adam istidrakihim ala mashayikhihim wa tanbihihim wa nahyihim an al-ikrari ala ash-shaykh haythu qala qa'ilu yace ina jan kunnan ka da karka shiga irin tafarkin muridai daliban shehunnai masu bautar kabari ɗan ɗariƙu waɗanda su a ƙa'idarsu ba a yi ma malami gyara ba a faɗakar da shi ba a hana shi wani abu da ƴan ɗariƙa da ƴan shi'a suna da wannan sufa duk abin da malaman su suka yi ƙoƙarin su kawai su justifying din shi to ga mu ma ahlu sunna mun fara shiga cikin wannan tafarki da bata malami ya kuskure mai kuma a gyara ne sai a zo duniya ana so sai an gyara kuskure ba daidai bane ba a yi ma malamai irin wannan mummunar wato biyayyar ana musu biyayya ne akan gaskiya kuma a gyara musu kuskuren su ya tafi a gyare zaka ji suna cewa abin nan ɗinsu la ta'tarid fatutrat kar kai bujiro wa malami ko shehin ka da wani zance fatutrat sai a kore ka daga daga cikin mabiyansa ko daga karamarsa wayan bazilil muridi an yakuna kal mayyit bayna yaday musani ya kamata muridi ya zama kamar gawa ne a gaban mai wanke ta kaga bata da wani katabus sai yadda aka juya ta haka ake so ka zama wa karrisha fi mahabbir rih ko kuma kamar abin nan gashin tsuntsu haka ake ce mishi ko gashi gashin tsuntsu irin na kaza yawwa wanda iska take kada shi wannan magana duk suna cikin gaban yan dariku kata kata zaka ta ji a bakin su kamar tanwirul qulub fi mu'amalati allamil ghuyub ya kawo duka waɗannan matsayin ka'idojin mu'amala da shi haka wancan littafin da ibn timiya ke ta magana akan shi arsatul qushayriyya akwai roman gana a ciki alal misali al qushayri ya kawo cewa suna cewa man sahiba shaykhan min ash-shuyukh wa atarada alayhi bi qalbihi naqada ahad as-suhba duk wanda yake zama da wani shehi cikin shehullai ko a cikin zuciyarka ka ji cewa abinda malam wani yake bai kyauta ba to ka karya alfarmar zama da shi ka ci mutunci ka karya alƙawari ba ma sai ka faɗa ba ko zuciyar kamata ya maka yasa malamin ne yake kaza ma'ana ka ga abin bai dace ba amma dai kana jin nauyin faɗa din ba ko inda ka bari har zuciya ka tariya maka to kawai ka lalace a gona ai wannan guluwi ne Allah shi kyauta قال الإمام الشاطبي رحمه الله الإمام الشاطبي أسئل موافقات شما ينا إشارة إذوا بإرن ونن تبيئة ta sufaye da masu bin su yake cewa al-itiradu al-kubara al-mashayikh al-turqiyya wal qada al-tugha qadin bimtina'i al-fa'i yace in kana wato bujiro da magana kana itiradi ma manyan shehunnai ɗan ɗariƙu da manyan shugabanni ɗagutai to wannan zai hana ka samun wata fa'ida a wurinsu mub'idun bayna ash-shaykh wa tilmiz zai nisanta tsakankaninku da kai da malamin wala siyama inda sufiya musamman a gun sufaye bainahu indahum da'ul akbar a gurin su wannan babban ciwo ne babban ciwo da suke fama da shi shine rashin san a gaya masa gaskiya hatta za'ama al-qushairi anhu al-qushairi da wancan mirsasu qushairiya yana cewa anna tawbata minhu la tuqbal dalibin da yawa malamin shi kuskure aka gani yayi irin wannan abin to ba a san tuba sa ko ya tuba a karba wazzallatu la tuqal sannan zamiya ba a kau da kai akan zamiya ya ce ai ba da sani na bane kuskure ne ko su fata baki ne inda kai wato malamin ka wani abu to kai babu yafiya kaga fa Allah yana yafiya miji yana yafiya uba yana yafiya gwamnati ma tana yafiya ko kai laifi daga gidan yaro ma a sake ka bayan ka ci amana kasa ko ka shirya juyin mulki duk ana yin wannan ko amma wai shi shi bai yafiya saboda tsabar rashin imani tsabar rashin imani fa ne wannan dare ne Allah ubangiji subhanahu ta'ala yana yana yafiya kuma yana son masu yafiya sannan kai da kake miji yanzu kana da matarka ta ma laifi duk girman laifin in ta kai kanta kasa ta ce mai gida na tuba ka yafe ni ko shi dan ne kai sai ka ji wani rangume a cikin zuciyarka to haka kuma in kai laifi a makarantar boko ka nemi rangume za a rangwanta maka in kai laifi a gun alƙali idan lauya ya baka shawara kai itirafi da laifinka ka nemi rangwame ko sai a rage yawan hukumar da za a yi maka ko a canza maka daga gidan yari zuwa tara ko a rage yawan shekaru ana yin wannan ko kuma bayan ma an kai ka gidan yari ka ci kuɗin makamai sai a zo kuma a je majalisar ƙasa a tattauna a ce ba ka da lafiya ko wata manufa a ce to a sake ka ba ana yin haka ba duk ana yi to ya shi shehi ba zai ba zai yafi yafi kenan shi wani irin mara imani ne kenan قال ابن عبد البر الامام الحافظ حافظ المغرب ابن عبد البر النمري a cikin littafin shi at-tamhid yake faɗan magana yake cewa ila Allah shakwa wannan magana ya faɗi ta ne jama'a in kun tana farko mun ji ya kawo mana labarin Umar sanda zai je wannan ziyara a ƙasar Sham yana hanya aka ce ana annoba fa'unu amawas ko mun ji cewa ya tsaya yayin shawara da wasu rukunin mutane yayin shawara da wasu rukunin mutane yayin shawara da waɗannan na farkon guda biyu a majalisa guda ɗaya ra'ayoyi suka saba ya sake kiran wasu ra'ayoyi suka saba sai ce a tara mini dattawa mutanen makka ko da ba su daga cikin wanda suka musulunta da wurwuri su da yake dattawa ne sai magana su ta yi ɗaya shine sai ya bar ayyuka suka ce a koma gida sai hawan na cewa kai yanzu Umar kana so ka guje wa kaddara ne yace a zamu guje wata kaddara ne zuwa wata sai ga Abdurrahman dan Auf ma yazo yace ai akwai hadisi hadisi na cikin muwatta yana cikin Bukhari to wannan hadisi ne sai yazo yana fitar da kamar yadda ya saba Ibn Abdul Barr yazo yana fitar da fiqhun da ke ciki sai faɗo wasu maganganu masu tsada dan uwa yana da kyau muna iya mu koma cikin littafin dan mu ga maganganun da ya faɗa akai masu daraja kwarai da gaske da gaske kafin wannan magana sai da yake cewa wannan hadisin sabanin da suka yi nan ba sai hayaniya ba ba wanda ya ci mutuncin juna ba wanda ya fito yana cewa wani aibatacce ne wani bai san sunna ko wani bai imani da kaddara ba ko wani dan bid'a ne ko wani munafiki ne irin yadda mu yanzu da zaran kai sabani da mutum kawai zaka fara lakaba mai waɗannan munanan sunaya ba dan Allah yake ba baya jin tsoron Allah ba bayi da ilimi ba gaskiya yake so ba duniya yake bi an siye shi ne ko an turo shi ne ko batacce ne ko hazzin diki ne ko dan bid'a ne duk muna faɗa wa junanmu wannan kalmomin saboda sabani akan wata mas'ala wanda dama kuma sabanin fa akwai shi ba ƙarya bane dan misali wani ya ce duk wanda ya sha azumi da rafkan ruwa ba zai rama ba wanda ya karya azumi da rafkan ruwa ba zai rama ba saboda hadisi wani ya ce a zai rama guda ɗaya saboda wasu malamai suna ganin cewa sai ya rama saboda sabbin jari'a wannan sabani ya fi shekara biyu to kar wani ya ce to kai tun da ka ƙi bin hadisi kai ɗan bida ne wannan kuma ya ce kai kuma tun da ka rena malamai kai ma ɓatacce ne to wannan abin da muka yi yanzu irin wannan mugayen maganganun to namu ne na 'yan baya baya cikin addini su da suke sabanin ba su wannan maganganun ba ko ba su kansu wannan mummunan kallon ba haka wani ya ce ba a azumi na nafila ran asabar saboda ai ga hadisi ya zo karara la ta sumu yawma sabti illa shaftar ga alaiku sai wani ya ce a ana yi ai saboda ga azumin annabi dauda saboda ai annabi ya ce za a yi juma'a da asabar ko asabar da lahadi ko kaza da kaza da kaza su duk wanda ya azumi ran asabar yunwa banza yake sha to wannan magana ce ta ta ta masu hamaka ba ta ilimi wace sai an yi din in kai kake an saka ka hana ansa to wannan ma kaga ya mai mishi da irinta irin wannan abin da mutane suke duka baya cikin ilimi dan ba za ka shi a cikin karatu ba ba za ka gaishe a cikin karatu ba ma'ana tun da dai sabanin da gaske akwai shi malamai sun yi shi to kai in ka tashi kokari ka ka ga menene ta hakikin da ilimin ka ya ciki ko ilimin wanda kai da ilimin shi ya ciki to kar ka ci mutuncin da kar ka aibata ɗaya abinda za ka yi shi ne ka warware magana a ilmanci cewa menene warwararta ya za a yi a gane rauninta a ilmanci in kai wannan shi ne kake magana ta ilimi sai ibn abubuwar yake cewa wannan dalili wannan mas'ala dalili ne akan cewa duk wata mas'ala annal mas'alata idza kana sabilu halijtihad duk abin da yake akwai mahallin kokarin fahimta a cikin ta ko kafi hal khilaf aka samu sabani yace lam yajuz li ahadin bai halatta ga daya daga cikin alqail fiha aiba mukhalifi ka dinga aibata abokin sabaninka yace wala ta'ana fihi ko kuma ka dinga sukarsa li'annahu mukhtalafu wa humul qahada kaga sahabbai sun yi sabani su ne abun koyi yace basu zagi junan su basu aibata junan su ba amma mu yanzu da zaran kai sabani da mutum a cikin mas'ala wacce take mas'ala ce dama ta ijtihadi mas'ala ce kuma akwai sabanin akanta ba kai ne ka kirkiro sabanin ba yanzu ka karanta wani abu ne da akwai sabani sai abokin sabanin ka sai jefe ka da mugun kalma kai ma an kaji sai ka mayar mishi to wannan duka ba daidai bane sai ya sake cewa ila da ya gama kawo maganganun to sai yana ishara zuwa ga irin yadda ya saba da wasu suka mai da abin fitina sai ya ce ilallahi shakwa Allah muke kai wa ƙara wa huwa al-musta'anu kuma shi ne abin neman taimako a gunsa ala ummatin muna rayuwa cikin wasu irin mutane na hannu bayyana a zuhuriha muna rayuwa tsakanin wasu mutane wanda tasahillul a'ara da waddima mutanen da ke iya halasta mutuncin wani da jinanan mutane idza qulifat fi ma taji'u bihi min al-akhbar in aka saba musu akan kurakuran su bai cewa aje a duke shi a kona masallacin shi wallahi sai mun kashe shi irin da ake ake wa malamai da suka saba wa wasu malamai akan kurakurai za a ci mutuncin mutum a yi mishi waka a zage shi a mai sharri a ce ma dan baki ne shi ko karatun shi ma na ƙarya ne ko ba yahude ne ko aiki yake wa yahudawa ai turawa suka turo shi ai ba a san asalin shi ba duk wani sharri na cin mutunci za a yi wa mutum saboda an saba shi irin yadda aka dinga yi mala albani na mu anan zare Allah ya gafarta mai amma ba irin shirin da ba mai ba saboda kawai ya faɗi wasu bayanai na ilimi da suka saba wa abin da wasu suke akai za ka kuma duk inda ka je larura za ka samu irin wannan fitina sannan kuma har ya kai ga halarta jinin mutane tun daga barazana har a kai gaba ana iya kashewa shi yasa sanda aka kashe farko malam Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi ai an zargi da dama daga cikin mutane wanda suke yan ko a Kano akan jinin shi saboda sun dade suna furtawa cewa wallahi sun kashe shi hasali sun sha yin attempt an sha a je gidan shi a yi jifa a je a birni layu da sauransu haka anan ma anan da hadis ana yin fandishin makarantar nan an sha tsintar layu iri-iri na tsafi da agumo ana so sai an wulakanta ainihin mala albani Allah ya gafarta mu so irin wannan ba samu abu bane wata tsohuwar mummunar dabi'a ce kaji yace shi ma yana neman tsari a wurin Allah yana kai ƙara wurin Allah akan irin wannan ta'annaci da ake yi musu a matsayin su na malamai wani ya mai da abu fitina fitina kuma ya girmama ta saboda mene kawai saboda an saba wa ra'ayi shi wannan ba da jini yace qarin baina hada suluki ka tsaya kai comparing ka gwama kai kwatanci tsakankanin wannan dabi'a ta malaman da wa baina ma qala imamu ahli sunnati wal jamaa afan ka kara da abinda malin guda da yake ɗayan kuskure ne abinda imamu ahli sunnati wal jamaa Ahmad bin Hanbal yake cewa la nazalu bi khairin ma kana fil nasi man yunkiru alayhi da aka bashi labarin ya faɗi fatawa wani malami ya ce ba haka bane sai ce ai ba za mu bishe ba da akan alkhairi indai har ana mayan mana da martani wato zai sa mu san cewa ba ma'asumai bane mu idan aka maka martani aka faɗi kuskuren ka sai ka zama daga cikin allahi ne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wannan yana cikin littafin adabu shafi tare imamu shafi da aka ambaci wannan shi wani lokaci wani maƙiyin a cikin kiyayyen ba tare da ya yi la'akari da mutuntawa ko alfarmanka ba zai faɗi magana da kai kuma sai ka gane a amma fa gaskiya ya faɗa to sai ka ɗauka so da shi kuma masoyinka ba dole ya faɗa maka wannan gaskiya ba saboda yana mura'atin karka damu kalli har Allah yana cewa ina ina ina taraddidin abin da zan yi na ɗaukar ran mumini bai san mutuwa ni kuma ban san na bata mai rai to Allah kenan fa mahalicci mai kaddarawa wanda kuma ba zai kyale ka ba sai ya kashe kan lokaci ina kuma ga masoyinka dan adam dan uwanka wanda zai ga bai kamata na faɗa ma wani kaza ba saboda ko da gaskiya ce in ya faɗa maka bai san karka ji daɗi bai san ka ji damuwa to shi ko maki ba ruwan shi bai damu da ka ji damuwa ba to a garin wannan rashin damuwa ta shi sai faɗa maka abin da zaka ci moriyarsa da karka ce duk maki ba za ka saurari me yake faɗa ba ka ji me yake faɗa sai ka ci ribar rayuwarka ومن ومن قبل قال عمر kafin nan kuma Umar yana yana cewa rahimallahu ra'an ahda ilayya qulubi alherin Allah ya kai ga mutumin da ya kawo mini kyautar wato laifuka sayyidina Umar dan Khattab ya shahara da karban gaskiya a gundu wanda ya fada mishi da mata da yara da na kasa da shi da wanda Umar ya girma dukan su Umar an fada mai gaskiya yana karba yace yace mace ta zama malama Umar kuma jahili sai yace zai saka zai saka abin nan sadaki mafi karancin sadaki minimum abin nan amount na sadaki ta ce sam ba a yadda ba bari qur'ani ya ce wato nisa'a sadukatihin nan nihila a ba su a dumbuzo a ba su zaka ce wai kai zaka saka iyaka ka ce kai ya wuce kaza ce ba mu yadda ba yana kan mambari ya ce lalle ga mace ta zama malama umar kuma bai sa abin da yake ba bai da fikihu yana karba yara kanana su gaya mai su ibnu abbas su wane ne kowa ya gaya umar gaskiya an tabbatar ba taba gaya mishi gaskiya ba ya tsallake sa shi mai take cewa wa kana waqafan inda kitabillah amma mu yanzu ba tun da za ga shi wai da sunan ustazu ko dan makaranta ko malami ko shehi ko muridi ce wallahi ba za mu yi aiki da wannan karatun mutum zai faɗa maka karara ka a wannan karatun Allah ba za mu yi aiki da shi to me za ka yi aiki da shi kenan san zuciyarka ko ra'ayin waninka wa hukiya anna rajulan min ahli basrati hajja ana ba da labarin cewa wani mutum daga cikin mutanen basra ya je aikin haji fajalasa bi majlisi aqa ibn abi rabah sai je gauna a majalisin malam aqa'u dan abi rabah rahmatullahi alayhi fa qala yace سمعت الحسن الله شكفت مالا ناجي مالا حسن البصري يقول ينا شوى من كان فيه ثلاث خسال لم أتحرج أن أقول إنه منافق دم متمن ديكي دو أنه حالا ينبدا أقول أكا أنبتا أشكين حديثا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن كان دم متمن ديكي قريا yake cin amana yake alƙawari ya karya ni ba na jin shayi la aka harraji ba na takarar nan kawai ce munafiki zan yanke mai hukunci faqala lahu atawu sai atawu ya ce wa wannan dalibi da yayi wannan tambaya idza raja'ata lahu fa qul lahu ataun yaqra'u qur'uka salam idan ka je ka koma garin kasar basara ka ce mishi Allah shi gafarta malam na gamu da malam ata'u a makka yana gaishe ka wa yaqul laka kuma yana cewa in ce maka ma taqulu fi ikhwati yusufa id haddathu fa kadhabu wa wa'adu fa akhlafu wa tuminu fa khanu kace da zaran ka samu sun dole sofa zaka ce mishi munafiki to ya zaka yi da waɗanda Allah ya ba da labari an wa annabi yusufa su yi magana sun yi ƙarya da suka zo suka ce kirkeci ne ya ce shi ina zahabna na sabi ko sakana yusufa inda mata'ina fa kana hudzi wa ma anta bi Allah wa kunna sadiqin haka sun yi ƙarya wa wa'adu fa akhlafu sun yi alƙawari sun karya sun ce a ba mu Yusufa mu tafi da shi na sabik mai suka ce ne ma za mu je mu yi wasa ko a kafin nan da suka ce ya abana ma laka la ta'amuna ala yusufa inna lahu nasihu arsilhu ma'ana gadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahasib kaga ba su kiyaye shi sun yi alƙawari za su kiyaye shi suke karya wa utuminu fakharu baban ya amince da su ya ba su yusufa suka ha'inci amincewar da ya musu sun yi ƙarya sun ci amana sun karya alƙawari suka tsayi kaga duka abin da kawara hadisi ya ya kama su to in kamar tafsiri ko za ka ce to jama'a wannan shine misalin munafikai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza fa'ala sai aka ji aka yanzu wannan gyara yin cikin da zuwa aka ji aka gaya mai cewa fa surra al-hasan sai al-hasan al-basri sai ji dadi wa qala yace jazakallahu khair Allah ya saka wa malan adawu da alkhair in mu ne kawai rabbi zaka roka kawa da wani zai yi kuma kaza ko Allah gata malan kaza da naji ka faɗa a cikin karatunka ko kaza da kake a majalisinka ko irin ɗabi'a kaza da kake yi me dalilinka me hujjar ka to wani sai ya yi sati biyar yana hudu ban juma'a yana mai da martani akan wannan abu dan dai kare kai shi kawai yanzu kare kai kaza da kiwo gani jama'a kusan dukkan mu muna yin wannan abu illa man asama Allah kokarin kare kai da kare ra'ayin shi dan ya ci gaba da zuga mu maimakon kayi abun kuskure an gyara maka an ce maka ba haka bane Allah shi gafarta malam mun ga cewa idan ka zo karatu kana ambaton wasu mutane waɗanda an san ɓatattu ne kana yaban su misali me yasa kake yaban su cikin ai ai ma akwai wasu mutane da ka zo suka fara harbe ta akwai wasu mutane ma waɗanda suke ganin in ka ambaci ma ka yabe shi ɓata ne kaga wannan da ma ai kaza ne wannan ai jahilci ne kai ta gayyato abubuwan da za su kare kanka aka tambayi wani malami ala gaba ta malam mun ga kana tsawaita hudubar juma'a bayan kuma annabi ya ce a takaita ya kuwa ce eh ina da uzuri ne jama'a ya hakuri saboda yanayin mutane sai ya kama raddi ya kama raddi alga ta malam mun ga kana hulɗa da su ne me yasa kake hulɗa da su gashi kuma an san su mutane ne na banza me kun ya ya ya nabba'antu yace na gode kun mun nasiha sai ya kama raddi duk irin wannan yana faruwa da mutane malamai ahlus sunna kuma jama'a yanzu shi ma wannan alhakan basari da yayin wannan zamanin yake to sai yayi lacca akan wannan magana zai lacca ta musamman akan fassara hadisin abin nan sifatul munafiqina a ciki ya sako da raddin da zai ko ya kama sura ko ya faɗi sifar da za a gane amma sai ce Allah ya saka mashi alkhairi wa qala li ashabi sai ce wa daliban idza sami'tum minni haditha daga yau in kuka ji nayi wani karatu fasna'u kama sana'ahu to sai ku yi kamar yadda ɗan uwanku nan yayi yaya ne hadithu bihil ulama ku je ku gaya wasu malaman ga karatun da muka yi ga irin sharhin da nayi fa in kana sawaban fa hasan in ya zama daidai to za su kyautata shi su ce daidai ne wa in kana ghairu zalika furduhu alayhi idan suka ce ba abin da na faɗa ba daidai bane ku dawo ku gaya mun gyara da mu ne ta ce to shikenan daga yau jama'a duk wanda yake so ya ci gaba wannan makarantar to na haramta mishi zuwa wani majalisi duk abin da kake so zan koya za mu koya muku kada wanda ya je wani waje saboda kuna zuwa kuna kai gulman mu wasu malamai kuna kai kuna kuna shiga tsakanin malamai shi ma ce su ma su zama munafikan kenan ko duk wannan hanyoyin kare kai ne ba kare gaskiya ba وإن ما سئل القاسم بن محمد بن عبد بكر الصديق رضي الله عنه عن إتمام عائشة للصلاة الرباعية في السفر قال للسائل أنت بتنبيع القاسم دم محمد دم أبو بكر جيك سيدنا أبو بكر آه الله يقارى مصير دا game da Aisha tana cikin mutanen da suka dinga cika sallah a tafiya in ta je Makka aikin haji kamar da Sayyidina Usman ya dinga yi hadisan suna nan a cikin sayyid Muslim sai aka tambaye shi ya me zaka ce game da wannan sai ce mai tambayan alaika bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai dai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna minan nasi man la yuhab ka sani a cikin mutane akwai wanda ya fi karfin a aibata shi ko ya kuskure Aisha tana cikin wannan mutane ba za ka ce to shikenan Aisha ba ta ma bin sunna yar bid'a ce to ka zama dan shi ake na bata ci irin wannan shine kuma waɗannan khawarij suka tattara suka tattara suka aibata sayyidina Usman da shi ai yayi kaza ai ya ce kaza ma ai ya yanke hukunci kaza har da wannan ya cika sallah cika sallan nan da yayi ba shine daidai ba to amma iyanan za a tsaya ba za a soke shi ba akai da aka ga sahabbai su tunda suna da mutunci suna da hankali ba su soke shi akai ba ko ba su yarda da kuskuren shi amma dai sun su sallah sun haƙura sun bi shi saboda maslahar tarayyar al'umma da haɗuwar kansu yana game da maslahar su ta ta ainihin a ce sun san wannan karatun kuma sun yi bayanin shi sai ibnu mas'udin sai ibnu umar duk sun bi shi sallah wajen amma kuma daga baya da aka tambaye su fatawa suka ce ba daidai bane abin da to algaba ta malam ne yasa kuka bi shi suka ce ai saboda kai sabani ne in sun kowa masaukin zai sallah su kare sai su yadda ya kamata su yi ainihin kasu idan aka zo shine liman shine shugaba ya cika sai su cika ba daidai bane liman na cika sallah ka ce wai kai ba za ka cika ba irin wannan abin da mutane suke wannan shi ma a cikin aljihun muke fito da shi liman na cika sallah kai kuma kawai kai biyu ka sallame ka fita wai kai kai matafiyi ba a haka ibnu hazmi shine mai wannan karatu amma malaman farko ka je da suke in za ka cika sallah ka cika in ba za ka cika ba to kai taka daban ko kuma a saka kan liman kai da masu cikawa dama ya halatta liman ya riga su sallamewa ko kuma kai da kai da ire-iren ka matafiya amma liman na cikin sallah da yayi biyu kawai ka ci gaba da tahiyya kai kai salati kai adda kawai ka sallame ka fita daga sau wai kai wai kai wai kai abin nan wai kai matafiyi ne to wannan ya saba wa surar sallah da aka sani domin ba a sallamewa sai liman ya sallame a halat ɗin da ake iya sallamewa liman bai sallame ba sanannu ne sanannu ne ba ko ina ba Allah shi kyauta malin ya ci gaba da cewa wa min ta'assubil muqit yana daga cikin ta'assubi wato a abin nan kabilanci da bin san zuciya wanda yake al-muqit abin zargi ma zakarahu az-zahabi rahimahullah an ahadihim annahu qala abinda limamu zahabi ya ambata daga wani cikin malamai cewa an ce malamin ya ce innal imama liman iltazama taqliduhu kan nabi sallallahu alaihi wasallam ummati la tahillu la tahillu mukhalafatu shi limami na mazhabi ga wanda ya zaɓi cewa ni ba maliki ni ba shafi'i ni ba hanbali ne ko ba hanafi to idan kan zaɓi limamin da zaka bi to kamar musulmi ne tsakanin alaƙar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halarta ka saba manzon Allah ko to haka bai halarta ka saba liman mazhabin ka zahabi dai ka wannan magana sun ma Allah kan zahabi alaƙar qauli as-saqiti qa'ila zahabi sai taliki ke cewa qauluhu la tahillu mukhalafatuhu mujarrad da'wa ce wannan kuri ne kawai wajtihadun bila ma'arifa zance ne na gaba gari zance ne mara hujja bal lahu mukhalafatu imamihi ila imamin akhar ya halasta kana ba maliki ka saba wa maliku ka bi wani limamu hujjatuhu fi tilka almas'alati aqwa wanda hujjarsa shi wannan limamu ta fi karfi a wannan mas'ala fiye da hujjar limamu malikiya sun ce kaza sai ka ga hambaliya sun faɗa ta magana ta samu ƙarfi sai ka koma ka bi wannan hambaliya sun ce kaza sai ga malikiya sun faɗa ta magana ta samu ƙarfi sai ka koma ka bi wannan babu matsala bal yace la kai ba ma haka ba bal alayhi ittiba'ud dalil fi ma tabarhana abin da yake dole akan ka shirya bin dalilin da ya bayyana gare ka la kaman ta mazhaba al-imam kar ka zama kaman wanda ya mai da mazhabi shi ne addinin sa fa idza la halahu ma yuwafiqu hawa amila bihi min ayyi mazhabin ka wanda idan ainihin wato ka zama wanda idan mutumin da yake ganin idan wato ya ga abin da ya dace da san zuciyar shi ko a wata mazhaba ne su yi ba hujja yake da ba ba kawai shi san zuciyar shi yake din da ya gaba da san zuciyar shi zai wa man wa man tatabba'a rukhasal mazahibi wa zallatil mustahidina faqad raqqa dinu shi duk wanda yake bin ababe masu sauki yana neman ina ne sauki ina ne sauki ce ai addini sauki gare shi duk fatawar da aka faɗa ko yana neman wace tafi sauki wace tafi sauki yana so yana kuma bin zallatul mustahidin zamiyar malamai faqad raqadiyu to addinin shi ya ya zama dandakakke yayi laushi ya lalace addinin shi zai lalace kama qala al-auza'i aw ghayru kamar da aka hakaito wannan magana daga auza'i ko wannan cewa man akhadha bi qawli al-makkiyin fi al-mut'a wal kufiyin fi an-nabi wal madaniyin fi al-bina wash shamiyin fi ismat al-khulafa faqad jama'a ash-shar'a kowane gari kowace mazhaba tana da wani wata magana mai rauni da aka santa da ita sai kwatance cewa mutanen makka game da auren mutu'a fatawarsu game da auren mutu'a mutanen kufa fatawarsu game da ainihin wato shan abin maye mutanen madina fatawarsu game da sauraren kiɗa mutanen ƙasar sham fatawarsu game da bin shugabanni a makance cewa shugabanni komai suke daidai ne wanda ya ka ya haɗa dukkanin shari'a ya zaɓo rukhasul ulama'i ko zallatul mustayyina daga mazhaba daban-daban a ƙasar makka kamar yadda yake sananne a tarihance an ruwaito waɗannan masa'il da yawa shine ibnu ibnu abbas Allah ya gafarta mishi yana da fatawa akan halaccin auren mutu'a duk da yake ƙarshen rayuwarsa ya daina bada wannan fatawa kamar yadda ainihin wato yake cikin musakharaj na abu awani ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ya tuba kuma mutu'ar da yake fatawa da ita sayyidina ali ya mai nasiha bai ji ba abdullahi dan zubair ya ma yi alƙawarin wallahi sai ya kashe shi akan ta sai na ƙara jin labari wallahi sai na sa an kona gidanka da aka bai bari ba saboda ya gamsu shi cewa ta halarta daga baya ya ƙara kawo wata ƙa'ida cewa mutu'ar a yi ta da sanin waliyai kuma a faɗi da a faɗi lokacin da za a gama ta daga ƙarshe ya zo ya gane kuskure ne ya daina bayarwa amma fatawar ta riga ta yi da haka wasu ma suna cewa wanda ba san wannan ƙarshen ba suna cewa ma har ya mutu yana ba da fatawa halittar auren mutu'a amma sayyar magana ya daina ba da fatawa akan auren mutu'a yana cewa Allah ka gafarta mana akan kuskuren da na yi akan auren mutu'a da kuskuren da na yi akan ainihin wato fatawa da take da alaƙa da riba asar canji su kuma mutanen kufa cikin mutanen kufa su kuma suna damfatawa cewa duk abin da aka yi shi da sunan tsini to ko daga baya ya birkice ya zama giya ana iya sha saboda ba giya aka yi yayi har malamai an samu in kun tuna mun karanta a baya wannan ba ɗaya ba biyu ba malaman kaso kufa manyan malamai kamar irin su wake ibnu jarra da makamantan suka dace suna sha suna shan irin wannan tsamin nasu na kasar kufa to su za a ba su uzuri saboda fatawar garin su kenan fatawar garin su kenan wannan kuskura amma aka samu wani daga Madina yana sha to sai a ce wannan zindikanci yake yana sanin cewa fatawar garin su suna shan labi kamar yanzu ne misali zaka yi akwai garin da zaka ga saboda al'ada sai ka ga mutanen kirki masu mutunci suna shan taba saboda a garin ba dauka shan taba laifi bane a zo a ɗaurin aure a saka taba akan faranti ana bismillah bismillah ana mika mutane da laita kuma suna suna bismillah suna kunna misali kaga a nan duk mutum da aka kunna taba ba da ya karabu shi sallah ba haka bane za a cire yara islamiyya shi da kuma ya ce wannan ashe mutum banza ne gani ko ka je kaga kaga kaga limamai da da da da abin da babbar riga ta atamfa a wani gari kuma su ne limamai suna ta mutane tahajjudi ana daura aure al'adar mu kuma muna muna ganin kayan mata ne misali to shine irin wannan na uku su ko mutanen garin Madina akwai fatawa har maliku an dangata mai wannan fatawa amma bata inganta daga gare shi ba mun karanta a cikin al-istiqama ko ibn timiya yayi dogon zance akai haka mun karanta a baya ma a cikin wani karatu da muka raja a usul shekul albani da usul cewa a madina akwai wani malami ma wanda aiki shi kenan zai gama karatu kuma je zauna a majalisin kiɗa yana yana sauraron kiɗa to su mutanen madina suna da wannan rangwamen suna ganin jin kiɗa ba komai bane to kaga irin wannan ba za ka ɗauka ka ce ai ruksa ce a ci gaba da yi ba kamar yanzu ne barin kare wani kwanci da za a gani yanzu ka duba ga irin yanda ustazai suka jarabtu da kallon kwallo da ba da za ka je gidan kallon kwallo ka ga ustazan suke kallon kwallo sai ka ji su to wani ma idan an fito abin nan first half ake cewa ko first half sai a ce alaga ta malami mana addu'a ba ya fara ya fara addu'a da larabci ba addu'a da ka sani sosai kamar kamar limamin juma'a ko kuma akwai limami a cikin su wanda in sallah ta gitta za a yi marmaza a je a ce ya zai musu ya faki ba yawa sai lada ko nan da nan sharp sharp magariba ta gitta ko la'asar ka ji shi da tilawa lafiyayya kuma a dawo a ci gaba da musul Arsenal da Manchester ci wannan fitina ce to za ka ce barka barka wannan ruksa tunda ai malamai ma suna yi daga nan ya tashi islamiyya da tafi ko ya je yi musaffa ko ya je da bakin tafsiri wallahi malam babu irin shi haka wannan abin duk zaka ga irin shi fitina ce da wani wani wato jarabawa da Allah ya yi mutane akan wannan jarabar san kwallo da jarabar kallon fina-finai da ire-irensu to haka mutanen madina suka samu wannan jarabawa to in ka ce bari ka ɗauki mata wasu a kai za ka samu matsala washamiyi su kuma mutanen ƙasar sham game da girmama shugabanni girmamawa ta wuce shari'a duk abin da shugaba ya ce a yi a kashe wani kawai za ka kashe shi ba a tunanin mutumin nan halalun dami ne ko ma'asumin dam don ka rike waɗannan duk ka rike gaba ɗaya ka rike tirakun shari guda hudu fatawa guda hudu kowace daga mazhabi daban amma dukansu su ne tirakun shari waka zaman akada fil buyuti rubawiyya haka imam zabi ya ce yake cewa haka nan kuma wanda ya je ɗebo fatawa game da cinikayya na riba biman ya tahayyalu alaiha yayi aiki da fatawan masu kawo dabaru hila da suke kawowa na riba na cinikayya iri daban-daban da suka yaɗu wannan riba ne ko wa fi talaqi wa nikahi tahlil liman tawassa'a fi da kuma batu akan saki da auren kisan wuta ga waɗanda suka faɗaɗa ƴan dabarun su na irin wannan wannan ma galibin su matsafin ahnaf su ne suke da dabaru irin wannan da yawa wa shi bihi zalika da makamancin wannan yace faqad ta'arrada lil halal to wannan ya tura kanshi inda zai warware addininsa wannan magana za a yi shahararriyar magana ce a gun malamai cewa wajibi ne kai taka tsantsan game da ababen da wasu malamai suka faɗaɗa wajen halasta su ko kawo dabaru game da su ko kawo mafita ko makamantarsu alal misali game da cewa da aka yi idan mutum zai aure ya kalli matar da zai aura akwai wannan a cikin karatu amma wasu malamai sun faɗaɗa sun kai matuƙa akwai wanda suke ganin ma in kana so ma sai tsirara ka ga tsarikinta misali yana cikin karatun wasu malami amma ina za ka kai ga wannan magana wannan bai dace ba to amma sai kuka ce ai tunda dai akwai malamin da ya faɗa kawai ai to daga nan daga nan ba za ka bushe ba kana bin rukhsusi kana ne kana bin sabani kana bin irin wannan har sai addinin ka ya lalace wa anta la tashku Allah shi kyauta to mun kawo ƙarshen wannan tattaunawa alhamdulillah kuma gashi dama awar da muka ɗauka ɗaya wanda shi ne na shida kenan na ƙarshe kuma ya da fatanmu ne waɗannan nasihohi da muka yi wa junanmu to su amfane mu kuma su sa mu shiga taitayin kuma mu mutunta malamanmu da waɗanda suka koya mana karatu da waɗanda suka ɗau hannunmu suka samu akan tafarkin addini suna da alfarma suna da mutunci kuma shari'a ta ce a girmama su kuma wajibi ne akan mu girmama su irin yadda shari'a ta ba su girma mutunta malamin jama'a yana nuna cewa ka san darajar ilimin da ya koya maka kuma ka san darajar kanka kuma kana fatan samun alkai kamar da muka ambata a muqaddiman tun farko cewa da za ka ga malami fa idan yana cikin anguwa akwai wanda ko wankin kayan shi baya irin malam makaranta a lokacin za a mai wanki a mai guga a yi mai itace a kawo mai gida a je a yi mai cefane da sauransu ana girma shi ana mutunta shi kuma duk masu yin wannan suna ganin suna neman samun shiga ne a wurin Allah kamar idan kana da iyaye kake musu irin waɗannan hidindimu da fatan Allah ya karɓa maka amma yanzu ka duba ka ga yadda jama'a mutane ba ruwan su da kowa ba su san ma mutuncin wani ma gaishe kama yana ganin ya gaishe kama ai ai kamo ne gaisuwa ma wani ba zai iya gaishe ka ba sai dai ya dinga maka abin nan kallon uku abu wannan duka ba daidai ba ne wajibi ne mu girma malaman mu mutunta su a bisa tsare-tsaren nan in kuka lura duk abin da ya kawo sai ya kawo mana misalai daga magabata to muna cewa muna bin magabata to ga tafarkin su nan game da mu'amala da malaman su ya rage mu gaggata daga cikin muna bin su ko kuma ta bayyana cewa tukiya ce kawai muke da ƙarya ba ma bin su sai abin da ya ce da sun zuciya Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah kuma ya cika malamanmu da suka rigaye mu Allah ya gafarta musu musamman muna ƙara addu'a ga malam Bani Allah ya gafarta mushi Allah ya rahama Allah ya sa ya huta Allah ya ɗaukaka darajar sa da shi da sauran malamanmu da iyayenmu da sauran da suka gabata Allah kuma ya samu mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah